الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan biyar shekara ta 2031 ga watan biyar shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne ba laifi tambayoyi sukan iya gabata na'am na'am to wai tambayar ɗan uwa shin cewa yin azumi na nafila a watan rajab ko watan sha'aban yana da bambanci a cikin sauran watanni na daban ma'ana yana da wasu dalilai waɗanda suke nuna fadalarsa bayani da ya gabata cewa babu wani hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ke nuna cewa azumi na nafila a watan rajab yana da wata fadula da bambanci akan sauran watanni akwai hadisai illa kasancewar dukkansu daga hadisai waɗanda suke na ƙarya sai hadisai waɗanda suke bai wanda aka kirkira aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadula ta azumin rajab wanda bayani ya gabata a kansu na cewa duk mutumin da ya azumci alhamis ta farko da juma'a da asabar na watan rajab za a bashi ibada ta shekara dari tara da sauransu da cewa in babu shekara dari tara da hadisin da suke cewa wai duk wanda ya azumci kwana uku na farkon wato watan rajab alhamis da juma'a da asabar a ranar kiyama wata taguwa za ta ɗauke shi ba inda za ta taka burki da shi face gidan aljanna da cewa wai in mutum ya azumci watan rajab a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai sanya mala'ika daga an tashi ya ɗau littafinsa gaba ɗaya ya yi kucin-kucin da shi to duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tushe don haka ibn hajar allah ya ji kansa littafi ya yi na musamman ya tattara dukkan hadisan da aka kirkira aka rawaito aka jingina ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu game da fadla ta watan rajab don haka azimtar watan rajab domin waɗannan dalilai baya halatta matsayin shi bid'a ne illa kasancewar in ka saba azumin nafila daman alhamis da litinin ko uku a kowane wata ko azumi irin na annabi dawud yau mutum ya yi gobe ya huta jibi ya yi gata ya huta ba laifi ko a cikin watan rajab kakan iya yi shi watan sha'aban an samu hadisi ingantacce daga aisha allah ya kara mata yadda wanda ya gabata a cikin darasinmu na sunan turmizi babu watan da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumin nafila a cikinsa sama da watan sha'ban aisha ta ce wani lokaci idan ya dau azumin ka ce zai sadar da shi da ramadan ba tare da ya ajiye ba sai aga ya ajiye to amma ta fuskar fadala cewa ga wani dalili wanda ya nuna fadalar yin azumi na watan sha'aban cewa in kayi ga sakamakon da za a baka wannan shi ma babu dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai za ka samu ladan koyi da shi ladan sunna domin wannan wata shi yake yawaita azumi a cikin shi na'am yake a yaushe wai addu'a ta bayan arwalla addu'a ta bayan arwalla shi ma ya gabata tun a darasinmu na turmizi da sauransu bayan arwalla manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na yin addu'o'i addu'ar da yake yi shine ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Umar Allah ikara masa yadda shi ya rawaito wannan hadisi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa man tawadda fa asbaga alwudu'a duk mutumin da ya arwalla ya kyautata arwalla sannan ya faɗi wannan kalima kalimatu tauhid ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzon Allah ya ce a ranar kiyama za a buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas sai ya zaɓa kenan ya darje sakamakon wannan addu'a da ya yi a ƙarshen arwalla sannan haka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen arwalla yana cewa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu matukar komawa gare ka da tuba waj'alni minal mutatahhirin ya ubangiji na ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu neman tsarkaka game da dukkan wani datti mutabashiri bayi waɗanda suke masu neman tsarkaka game da dukkan wani datti da kazamta to lalle ana samun ƙarin waje alnimin ibadika salihina waje alnimin ibadika salihina ba ta daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ƙari ne a cikin addini sai ka maida ta gefe ka wadatu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin sannan ƙari na uku akwai subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس إرم وانا الدعاء to ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta a ƙarshen arwalla to amma irin wasu kame-kame na cewa bayan arwalla mutum ya karanta inna anzalnahu ko uku ko bakwai wasu suna ba da wai karanta muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidacin sa'ihacin sayyibatin wa abkara wannan dukkan su ba sa daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin fa'ida haka nan daga yatsa sama shi ma wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugo da kari haka nan ɗaukaka dibinka zuwa sama bayan gama arwalla in za ka yi wannan addu'a duka wannan babu dalili iya addu'ar ita ce ake bukatar mutum ya yi kawai kakan iya hada su ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am
yaran nan karasuwa da
wani misali kasancewar kai ne kan rabu da mace kuma tare da cewa akwai 'ya'ya tsakaninku da ita sai ya kasance mijin da ta aura malalaci ba mutumin ƙwarai ba ne ko wani ɗan dabo ne ko wani buka ne ko wani dai wanda yake fasiki haka wanda kana ganin cewa ‘ya'yanka in har suka tafi gidan suka kwashe wasu kwanuka da suka kwashe wasu kwana da kwanuka to za su iya koyan wasu miyagun halaye daga cikin miyagun halayensu shin ya halatta ka bar ‘ya'yanka a takaice bai ya dacewa dole ka kare ‘ya'yanka irin yadda kake neman kare kanka game da azaba ta ranar kiyama duk abin da zai janyo musu matsala a rayuwarsu ta duniya ko ta addini wannan wajibi ne akan ka ka ba su kariya lalle ba za ka hana su kwata-kwata akan cewa su je su ga mahaifiyarsu ana iya kai su su dan wuni ko ka je kai tsayen sun je sun gaida ta sun samu wasu 'yan awoyi in yi so kuma a jiya a ɗauko su amma maganar a bar su su kwana da kwanuka su koyi irin waɗannan halaye baya halatta don a ƙa'ida ma ana ba mace tarbiyyar ɗa lokacin da aka rabu da ita har a kai lokacin da shari'a ta ƙayyade ka karɓi ɗan to amma in ya kasance ba su da halayen ƙwarai gidansu ko inda take wannan to bai dacewa ka bar 'ya'yanka dole za ka shari'a ta baka damar ka je ka karɓe 'ya'yanka in dai ana tsoron tarbiyyar 'ya'yan za ta wargaje to anan ba a bar ba a bar mata yayan balantana kuma gidan wani na'am ha eh to wannan kuma ban san wani dalili ba akan shi wanda ya bambanta cewa in kayi amfani da summa zai iya zamantowa saki uku na'am wai mace ce take zaune da miji wanda yake fasiki mashayi wace addu'a za ta yi Allah ya shirye da shi a farko dai ba addu'a ba za a yi sababi za a kama sannan daga baya addu'a ta biyo baya jan hankalin shi za a yi a mai nasiha a tsoratar da shi game da azabar ubangiji akan ayyukan da yake na shashanci in ya daina falillahi alhamdu in bai daina ba ci gaba da zama da shi bai ya halatta gare ta an gane ko in an masa irin wannan galgadi an ja hankali shi sannan kuma sai a yi masa addu'ar cewa Allah ya shirye da shi in ya karɓi wannan galgadi ya daina shaye-shaye da sauran abubuwa waɗanda suke na shashanci to wannan za ta iya ci gaba da zama da shi amma in ya nace kwata-kwata to wannan bai ya halatta a ci gaba da zama da shi saboda mumina da fasiki ba abokan zama ba ne kamar misali mutumin da baya sallah kwata-kwata baya halatta mace mumina ta ci gaba da zama da shi duk wanda yake irin waɗannan ayyuka na fasikanci dole ne a yi masa nasiha in ma ya dena in yana son ci gaba da zama da ita in ya ki denawa ana iya kashe aure don shi ba a zama a ce kawai kullum sai dai duk abin da ya taso a ce a ayi addu'a sai an kama sababi sannan addu'a take biyo ba yin galgadin da za a mishi wannan shine sababi a masa wa'azi a tsoratar da shi game da azabar ubangiji subhanahu wata'ala na'am shi zikiri na safiya da marici na safiya yana farawa tun bayan gama sallar asuba an gane ko tun bayan gama sallar asuba har zuwa lokacin da rana za ta karkata wannan gaba ɗaya ana kiran shi asuba idan aka ce almasa shi ko yana farawa daga bayan gama sallah ta la'asar har zuwa lokacin da za a kwanta wannan duka ana kiran shi almasa a wannan tsakanin ake bukatar mutum ya yi zikirin safe kenan tun bayan sallar asuba kafin rana ta gushe a irin wannan lokaci yake bukatar mutum ya yi zikirin sani illa kasancewar ka yi shi da sassafe wannan ya fi dacewa haka shi na yamma kenan tun bayan la'asar mutum yakan iya yi har a kai lokacin da zai kwanta darasi da na'am kalkala abinda ake nihi da kalkala wani rubutu ne ma'ana wani harafi ne wanda ake rubuta shi kamar mimun wato akan ba'un akan nunun an gane ku wannan ba kalkal wannan wato kalkala abinda ake cewa kalkala shine kamar misali yin nudiki da akwai haruffa na kalkala kamar dalun irin su kafun irin su wato jimun daga cikin bangare ne wanda yake na tajwidi kalkala tana kusa da lafazin al-iklab al-iklab shine ake wata mimun akan wato nunun kenan sai in ka koma bangaren abin da ya shafi tajwid za ka ƙara samun bayani akan shi wannan harafi shi abin da ake nihi da kalkala an ciro shi ne daga alkalak in aka ce alkalak shine kasancewar kasa tabbata abu daya ya zamanto kana raurawa akan wani abu baina baina kai baka je ba kai baka dawo ba shine ake kira da kalak kamar jimun kai baka daure shi ba kai kuma baka yi masa fataha ba ko kafin kai baka yi mata fataha ba kai kuma baka daure ta ba sosai shine ake kira da kalkala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen babi na 87 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 88 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الوقوف على الدابة بعرفة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندهم يوم أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقده لبن وهو واقف على بئيره فشربه al'imam al-bukhari Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin tsayuwa akan dabba a arafa ma'ana mutum ya hau kan dabbarsa ya tsaya a kanta a tsawon wannan yini menene matsayinsa shine anan malam ya shigo da hadisin ummul fadl uwar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda take cewa lalle jama'a a ranar arafa sun saba a wajenta game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a can arafa sabanin da suka yi ba sun yi sabani ba ne game da matsayin yin azumi a yinin arafa sun yi sabani ne akan cewa mutumin da ke tsaye a arafa shi ya halatta a wannan yini ya wuni da azumi faƙala ba abuhum huwa sa'i wasu suka ce e manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai azumi yake a ranar arafa kuma a can arafa wa qala ba'dhum laysa bi sa'im wasu suka ce a a baya azumi kenan anan an samu sabani wasu suna ganin cewa ai arafa da manzon Allah ya tafi a ran nan yana dauke da azumi wasu suka ce a baya azumi me za a yi don ta raba musu gardama ta ce fa'arsaltu ilaihi bi kadahi laban sai na aika masa wata gidauniya ta madara wa huwa waqifun ala ba'iri manzon Allah a wannan lokaci yana tsaye akan raƙuminsa fashari ba manzon Allah ya karba a gaban jama'a ya kafa kai ya sha wanda a takaice malam ya shigo da wannan hadisi saboda wannan gaba wa huwa waqifun ala ba'ire halin yana tsiye akan raƙuminsa kenan don haka a nan wasu malamai suke ganin cewa mutum ya tsaya akan dabbarsa a arafa shi yafi mutum ya tsaya akan dugadugansa tsayuwa arafa kenan mutum ya hau kan raƙuminsa ya yi tsaye suka ce shi yafi menene hujja suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan raƙumin sa ya tsaya al-Imam Shafi'i da wasu malamai suka ce ba bambanci game da tsayawa akan raƙumi ko akan dugadiganka illa kasancewar in a matsayinka na shugaba ne wanda jama'a suna buƙatar karantarwa taka to wannan ba laifi an so ka samu raƙumi ka hau yanda kenan na nesa ma zai iya hango ka yi maka tambaya kuma ka fahimci abin da ake faɗa wanda kuma in ka yi magana kenan sautin ka zai iya kai nesa saboda ka ɗaukaka akan wani abu to don haka dai a takaice shi dama take badawa in kana da dabba matukar malamai suka ce dabbar ba za ka wahaltar da ita ba to ba laifi kakan iya tsayawa akan ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya in ba ka da dabbar da za ka tsaya a kanta to wannan kuma ba laifi mutum yakan iya tsayawa domin shi tsayuwa akan dabbar matsayin shi ba za a ce ba wato sunna ce ga dukkan wanda ya yi tsayuwa arafa wanda yake da dama ne illa kasancewar wannan tafsiri da al'imamu shafi'i ya yi na kan cewa in shugaba ne wanda ake buƙatar karantarwar shi wannan to an fi so ya tsaya akan dabba domin kasancewar sautin shi ya je nesa kuma jama'a duk wanda yake da tambaya kenan zai iya hango shi kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وقال الليث هو ابن سعد الفهمي المصري حدثني أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني سالم سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة وقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci a arafa ita ce azhar da la'asar shine anan malam ya shigo da asarkin ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa shi ibn umar ya kasance idza fatatuhu salatu ma al-imam in har wato sallah a ranar arafa ta kubce masa tare da shugaba jama'a bainahuma sai yayi jami'i a nan mahallinsa wanda iya abin da yake sunna a ranar arafa idan an isa arafa kafin gushewar rana za a yada zango a bakin iyakarta wanda akwai babban masallaci wanda ake kiran shi masjidu na mira to a nan idan rana ta ake bukatar rana in ta gushe daidai kafin ta gushe ake bukatar shugaba ya yi ba wanda hudubar nan abinda ake bukata ta kunsa abu na farko shine rukunan musulunci tare da bayani daki-daki a kansa sannan kuma da tunatar da jama'a game da ayyuka waɗanda suke na haji sannan kuma da nuna musu cewa duka tushensu ɗaya da dukkan wasu hakukuwa wanda yake na musulmi akan ɗan uwansa musulmi haka ake bukata huduba ce ya zamanto shamila wanda duk wani bangare na karantarwar addini a ce ta tabo shi to liman zai yi wannan huduba mai tsawo idan ya yi wannan huduba in lokacin azahar ya yi kai tsaye za a yi azahar in an yi sannan kuma sai a kawo la'asar za a yi kiran sallah daya a farkon lokacin sannan kowace sallar a tada mata ikama idan an gama wannan jam'i sannan kuma sai a shiga arafa a ci gaba da tsayuwa har zuwa fadawar rana to shi abdullahi dan umar in jami'in ya kuce masa tare da liman ma'ana ya dan samu latti har an gama sallah ya zo to a mahallin da ya sauka a nan arafa a nan shi kadai yake yin jami'i in yayi azhar sannan sai ya kawo la'asar don haka wasu malamai da suka kalla haka sai suka tabbatar da cewa shi yin wannan jami'i matsayin shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana daga cikin sunnoni wanda yake na haji don haka idan ka koma cikin littattafan fiqh zaka ga malamai sun zana jami'i tsakanin azhar da la'asar hakanan jami'i tsakanin magariba da isha a muzdalifa gaba ɗayan su sunna ce daga cikin sunnonin haji don haka shi ibnu umar Allah wannan abdullahi ibnu zubair Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin magabatan kwarai waɗanda suka tafi akan yin wannan jami'i aiki ne daga cikin ayyuka na haji ma'ana sunna ce daga cikin sunnoninta duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa yin jami'in wato kasancewar saboda bulaguro ne amma ba don cewa sunna ce daga cikin sunnonin haji to don haka a nan wannan asar na ibnu umar na nuna mana sunna ce daga cikin sunnonin haji wanda gaya in jam'in ya kuce masa shi kadai yake yin jam'i in yayi azhar kai tsaye sai ya kawo latar tare da cewa kuma shi ya rawaito mana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yake yin jam'in azhar da la'asar kamar yadda malam ya shigo da shi ana shine anan Salim yake cewa lalle Hajjaji dan Yusuf a shekarar da ya sauka ga Ibn Zubair ma'ana ya kai masa farmaki a nan birnin Makka wanda shi kasancewar sauran jama'a sun yi mubayi'a ga abdulmalik ibn marwan shine a matsayin khalifa to mutanen makka da mutanen madina su sai suka ma abdullahi ibn zubair mubayi'a cewa shine shugaba a nan birnin makka ƙa'ida kwa larabawa suka ce takobi biyu ba sa haɗuwa a cikin kube guda bayan da za a yi takobi biyu su haɗu a cikin gida guda kamar yadda a gari guda ba yadda za a yi a ce ga sarakuna guda biyu kwanciyar hankali ba za ta samu ba kowa ja'in ja zai yi to don haka shi abdulmalik bai yarda ba da wannan shugabanci na ibn zubair sai ya tura kumandan kinshi na yaki shine alhajjaji ibn yusuf ya kai masa farmaki ya ci makka da yaki wanda a ƙarshe shi ya yanka abdullahi dan zubair ya yanke kanshi ya kawo ma shugaban shi to shine a wannan shekara da shi ibn zubair wannan alhajjaji kenan ya sauka ga ibn zubair ya kai farmaki na yaƙi a nan birnin makka sai yake tambayar abdullahi dan umar wanda daman shugaban shi tun daga can abdulmalik kar mu manta hadisi ya gabata ya ce masa kar ka saba ma ibn umar game da dukkan wani lamari daga cikin lamurra na hajji hajjaji sai yake tambayar abdullahi dan umar kaifa tasna'u fil mawqif yawm arafa wai a ranar arafa a can wurin tsayuwa yaya kuke aikatawa a wannan yini wanda ya tambaya ya tambayi abdullahi dan umar ɗansa salim sai ya ce masa in kunta turidu sunna in har ka kasance kana nihin dace ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hajjir bis salati yawm arafa wato ka gaggauta game da yin sallah a ranar arafa lafazin fahajjir an ciro shi ne daga attahajir attahajir shine daukan garjin rana ma'ana ka yi sallah kenan ta azzahar a lokacin da rana take da gumi shine a farkon lokacinta faƙala abdullahi bin umar abdullahi dan umar sai ya ce sadaka abinda yaro ya faɗa maka yayi gaskiya wannan haka ne in har sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake son ka dace ma to ka gaggauta game da yin sallah innahum kanu yajma'una bayna adh-dhuhri wal asr fi sunnah ibnu umar yace masa magabatan kwarai kenan irin su abubakar da umar waɗanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suka koya daga wajen shi kenan suna hada tsakanin azhar da la'asar ma'ana a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko nan kenan ibnu umar na ƙara fito fili da bayanin game da faɗar ɗansa da ya ce fahajjir bis salati yau ma'arafa bis salati kenan a nan ya gaggauta ya haɗa tsakanin azahar da la'asar lokacin da rana ta gushe shine a nan ya ce innahum kanu ya ji ma'una baina zuhri wal asri fi sunna ai magabatan kwarai sun kasance suna haɗa tsakanin azahar da la'asar a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi jam'insu fa qultu li salim wato ibn shihab sai ya ce sai na faɗa ga salim a fa'ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka ma'ana ya yi jam'in azhar da la'asar faƙala salim salim sai ya ce wa hal yattabi'una bi zalika illa sunnata ai magabatan kwarai ba sunnar kowa ba suke bi face sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji magabatan kwarai sun ce maka abu kaza sunna to ba sunnar kowa suke nihi face ta baban katin shine sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to dan haka shi ibn umar chayi innahum kanu yajma'una bayna adh-dhuhri wal asri fi sunnah to shine anan shi ko ya bashi amsar cewa wa hal yattabi'una bi zalika illa sunnata ba sunnar kowa ba suke bi face ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da hada azhar da la'asar wato jam'u taqdim a rana arafa kenan dai a takaice abinda muke so mu sani anan yin wannan jam'i matsayin shi sunna ne daga cikin sunnonin haji an gane ko ba jam'i bane ba saboda bulaguro a a saboda kasancewar karantarwa ce daga cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma mu'minai game da aikin haji haka kenan musdalifa ma in an da an an iso jami'in magarba da isha za a yi kamar yadda bayani zai zo nan gaba babu qasril khutbati bi arafa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أي أتم بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسلاده أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما الرواح فقال الآن فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وأجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kasarun takaita ba a ranar arafa an gane ko takaita kenan ba kar ya zamanto an jata ja wanda yake na fitar hankali domin kasancewar shi takaita ba na nuna cewa mutum ya fahimci addini duk limamin da ka gana tsawaita ba to bai san inda aka sa gaba ba musamman a irin sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga fahimtar limami wato shine takaita ba da tsawaita sallah to shine kasancewar ita kanta ba ta rana arafa ba a bukatar a tsawaita ta wanda in ka koma kudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kudubobi ne waɗanda suke takaitattu amma sabanin irin yau sai ka gani an kwashe tsawon lokaci ana jan kuduba a wajen bayani ko a wajen tarjamata ko wannan zaka ga an tsawaita an fita daga abin da yake ka'ida wanda shi kuma a ka'ida kalmomi ake bukata takaitattu waɗanda suke cike da fasaha masu jan hankali wanda za su isar da saƙon da ake bukata a cikin wannan lokaci wanda yake takaitacce don a cikin minti bakwai ko minti goma ya isa mutum ya yi hudu ba gaba ɗaya abinda ake bukatar a isar ma jama'a a isar musu to don haka kasancewar su magabata an samu shugabannin da in sun fara tsawaita hudu ba za su kwashe lokaci wanda yake mai tsawo wanda dan ba wanda ya isa ce musu ba wanda ya isa ya tanka musu akan irin haka musamman irin su hajjaj wanda ba wanda ya isa masa magana akan irin abubuwan da yake wanda kowa tsoron shi yake wanda suna ba da kisar shi ya fita yana kewayawa sai ya haɗu da wani balaraban ƙauye sai yake tambayar shi bawan Allah yaya halinku da shugabanku yake sai yake cewa ai shugaban mu hajjaz azzalimi ne kaza da kaza yake kaza da kaza yake kaza da kaza yake bai ce masa komai ba zuwa jimawa sai ya ga kawai fadawa sun zo sun kewaye hajjaji an kewaye shugaba za a tafi sai ya ce su tafi da shi an kama hanya da shi za a tafi da shi sai yake tambayar su wancan kowa ne wanda ya ce a tafi da ni sai yake sai aka ce masa ai hajjaji sai ya ce ku tsaya ku tsaya sai ya daga murya sai ya kira ya hajjaji sai yake ce masa asirin da yake tsakani na da kai kar ka sake ka tona shi wani ya sani sai ya ce to ku sake shi to don haka kasancewar hajjaji yana ɗaya daga cikin shugabannin da suke tsawaita hudu ba hudu ba ta fitar lokaci to shine anan shine anan sai yake cewa shi abdulmalik ibn marwan sai ya rubuta masa takarda ya ce masa ya yi koyi da abdullahi dan umar wato game da hajjinsa lokacin da ranar arafa ta kasance ibn umar allah ikara musu yadda salim yake cewa ina tare da shi ma'ana mahaifina a lokacin da rana ta bushe sai muka zo kofar wato ɗaki da aka ma hajjaji ma'ana tanti da aka buga masa shine ma'ana rumfa da ake yi ibn umar ya tsaya a kofar sai ya ce aina haza ma'ana ina hajjaji ya daga murya ya kiraye shi fa kharaja ilaihi hajjaji sai ya fito ibn umar sai ya ce masa arrawa ma'ana mushrik misa an gane ko wannan mansubu ne alal ikra ma'ana lokaci yayi zo mu tafi faƙal al'an sai ce a yanzu ibn umar ya ce masa na'am kwarai da gaske kwa ƙala sai ce an wirni ufido alayya ma'a ya ce ɗan dakata min na watsa ruwa fanazala ibn umar radiyallahu anhuma hatta farja ibn umar allah ya ƙara masa yadda sai ya gangaro inda aka masa rumfar daman kan wani ɗan tudu ne har shi hajjaji ya gama watsa ruwa sannan ya fito fasara baini wa baina abi salim yake cewa hajjaji sai ya tafi tsakanina da mahaifina ma'ana kenan mun sanya hajjaji tsakani da mahaifina fakultu sai na ce da shi in kunta turidu an tusiba sunnatal yauma a yau in har kana nihin ka dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'suril khutbah ka takaita kudu ba karka tsawaita wa ajilil wuquf kuma ka gaggauta tsayuwa kenan ka takaita kudu ba kai tsaye kenan ayi azhar da la'asar sannan kai tsaye a shiga cikin zagayen arafa fa qala ibn umar sadaq ibn umar sai yace abinda yaro ya faɗa ma gaskiya ne haka ne takaita kuduba da gaggauta tsayuwa a ranar arafa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so ake a takaita kuduba daga zaran an takaita kuduba kai tsaye a yi jam'in azhar da la'asar sannan kuma a je a fara tsayuwa kina wannan shi yasa malami baban akan cewa shi kanshi takaita kudubar a ranar arafa matsayin shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda me yace masa in kunta turidu an tusiba sunnatal yawma in har ka kasance kana nihin ka dace ma sunna a yau game da aikin hajji kenan yace fa surul khutba ka takaita huduba kar ka tsawaita wa ajilil wuqufa tsayuwa kuma ka gaggauta ta ma'ana zuwa arafa shi ko ibnu umar anan sai ya ce masa sadaka kwarai da gaskiya ru abin da ya faɗa maka yayi gaskiya babu ta'jili ila al-mawqif babu wuqufi bi arafa قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن أيينة قال حدثنا عمرو وابن دينار قال حدثنا محمد بن جبير بن مقيم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت أطلب بئيرا لي قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أضللت بئيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شأنه ها هنا قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن أروى أنه قال أروى كان الناس يدوقون في الجاهلية أراة إلا الخمس والخمس قريش والخمس قريش وما ولدت وكانت الهم وكانت الخمس يحتسبون على الناس يؤتي الرجل الرجل الثياب يقوف فيها وتؤتي المرأة المرأة الثياب تقوف فيها فمن لم يؤته الخمس طاف بالبيت أريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الخمس من جم قال وأخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الخمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جم فدفئوا إلى عرفات wato wannan babi ne wanda ke bayani game da gaggautawa zuwa wurin tsayuwa duk da cewa a galibin nusafin da aka samu na wannan littafi babi ne malam ya kulla shi amma ba tare da shigo da daidai da hadisi ɗaya a ƙarƙashinsa wanda hadisin da ya gabata shine zai iya zama a ƙarƙashinsa ba don komai baka kasancewar galibi malam baya maimaita in kaga ya maimaita hadisi to yana maimaita shi saboda wata ma'ana in ma ta bangaren sanadi ko kuma bangaren matani to don haka wannan kawai sai shi babi ne ba tare da ambaton wani hadisi ba a wancan hadisi da ya gabata mu yace in kunta turidu an tusiba sunnatal yau fa asirul khutba sai yace wa ajilil ka takaita hudu ba sannan ka gaggauta tsayuwa nan sai ya ce babu ta'ajili ila ila ila mawqif kenan babi ne wanda ke bayani game da gaggautawa zuwa wurin tsayuwa kenan a rana arafa in rana ta bushe kenan an yi hudu ba an yi jami'in azhar da la'asar kai tsaye sai a shiga cikin zagayen arafa a je a tsaya domin fadarsa sai ya ce wa ajilil wuqufa wannan babi na gaba wato babi ne wanda ke bayani game da wato tsayuwa ta arafa iya abin da ake bukata shine mutum ya tsaya a cikin kewayen arafa kar ya sake mutum ya fito daga cikin zagayenta ka tsaya a wani wuri duk wurin da ka tsaya in dai ba cikin zagayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade to tsayuwa ba ta yi ba shine anan malam ya shigo da hadisin Jubair ibn Mubin Allah ya ƙara masa yadda ke cewa kuntu a dulubu ba'iran ya ce na kasance ina neman wato ragumina kamar yadda malam ya sake shigowa da wani sanadi na daban shi jubair ibn mu'im yake cewa adulaltu ba'iran li wato na batar da wani ragumina fa zahabtu adlubuhu yawma arafa a ranar arafa sai na tafi ina neman ragumin wannan kuma kafin ya musulunta ne ya ce fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama waƙifan bi arafa ya ce sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a nan arafa faƙuntu sai na ce haza wallahi min alhums ya ce wannan ku da kake gani yana daga cikin alhums ma'ana masu tsananin ruko da addini in aka ce alhums jam'i ne kenan na ahmas al-ahmas shine mutumin da yake da tsananin riko da addini an gane ko shine kenan ake cewa wani yana da hamasa menene ake nihi da hamasa ma'ana yana da tsanantawa da tsananin riko akan abin da ya sa gaba saboda su shawa tsananin su kasancewar a cikin addini in sun dau harami a irin wannan lokaci akwai abubuwan da suke haramta ma kansu irin su cin nama da sauransu na kasancewar tufafin da ma suka saba ma Allah ba sa yin dawafi a cikin su wai duk tsanani ne a cikin addini to shine sai yace wallahi hadha wallahi min al-hums yace wannan yana daga cikin quraishawa ma'ana masu tsananin riko da addini fama sha'anuhu hahuna me ya same shi zai zo ya tsaya anan a wannan dajin ma'ana me ya fito da shi daga inda yan uwansa ƙureshawa suke tsayawa shi ya zo wannan dokar daji ya tsaya ma'ana nan arafa shi ne a wannan riwaya ta gaba wato urwa ibn zubair sai yake cewa kanan nasu ya dufu na fil jahiliyyati uratan yace jama'a a jahiliya sun kasance suna yin dawafi da ka'aba ma'ana zir an gane ko ma'ana ba tufafi haka a ziraice a jahiliya mutane suke dawafi yace illal hums yace sai dai wato qurayshawa an gane ko sune masu tsananin riko da addini sai yace wal hums Quraishin wa ma waladat Quraishawa da ƴaƴansu da jikokinsu su ne ake kira da alhums wanda kasancewar su Quraishawa da dukkan waɗanda suke zuri'a su dan baka isa ba ma a wannan lokaci su aura maka mata ba Quraishiya sai sun gitta ma sharadin cewa duk ƴaƴan da za ta haifa to za su zamanto akan addininsu da al'adarsu in ka yarda ka amince sannan su baka to don haka sai aka samu daga cikin waɗanda suka zamantu matsayinsu ɗaya da kuraishawa irinsu kabila ta wato lais da kuza'a da su da 'ya'yan amir ibn sa'asa'a to waɗannan da irin su banu kinana waɗannan dukkan su tafiya su ɗaya da kuraishawa saboda sun yi auratayyar juna tsakaninsu kuma suna bin kuraishawa sau da kafa akan addinin shine anan yace quraishun wa ma waladan kenan ƙuraishawa da ƴaƴansu da jikokinsu sai ce wa kanatil hums ya hatasibuna alan nas wato sun kasance suna neman lada ga jama'a an gane ko ma'ana wani lokaci in ka zo maganar ka yi dawafi da tufafin kama bata mata su ba saboda tufafi ne naka wanda ka ɗauko zunubi a cikinsu kenan sai ka zo ka ga wani ba kure shi in kana da kudin da za ka bashi ka bashi ya ara maka tufafi ka je ka yi dawafi in ka gama ka dawo masa da kayan shi in ba ka da kudin da za ka bada ko kuma ba a baka ba kyauta aka taimaka maka kenan dole za ka yi dawafi zuru shi ne ya ce ya hata sibuna alan nasu kenan suna neman lada ga mutane in ma wasu su baka kyauta wasu ku su ce ba za su baka ba sai ka biya shine yace yu'dir rajulun rajula thiyaba yadufu fiha namiji sai ya aba sai ya ba wato namiji tufafin sa ya sanya ya je ya dawafi wa tu'dil mar'atu mar'ata thiyaba tadufu fiha mace ita ma sai ta ba yar uwarta mace tufafin ta taje ta yi in ma kyauta ko kuma ta ba ta kuɗi ita ma ta ba ta haya faman lam yu'dihi al-hums wanda quraishawa basu bashi ba qafa bil baiti uriyana sai yayi dawafi zir a irin wannan lokaci su maza wanda ba su da halin da za su karbi wani tufafi a basu ba a basu kyauta ba su sai su yi dawafi da rana tsaka a zir su kuma mata sai cikin dare he su zo su yi sannan sai ce wa kana yufidu jama'atun nasi min arafa jama'a daga arafa suke kwararowa zuwa musdalifa ma'ana can arafa suke zuwa su tsaya sai ce wa yufidu humsu mai jam' su kuma ƙuraishawa wato su kuma daga nan musdalifa su ba sa zuwa arafa su tsaya saboda mai sai su ce a'a mu wato ma'abuta harami ne wanda yake na ubangiji subhanahu wata'ala mun bambanta da sauran jama'a don haka mu a nan musdalifa za mu tsaya ba ma fita daga cikin zagayen harami saboda ita musdalifa tana cikin harami na makka da mina da musdalifa gaba ɗaya suna cikin harami arafa ita ce ba ta cikin harami don haka suna ganin cewa kuma wai mu in har mun fita daga cikin harami muka je wata dokar daji muka tsaya kenan wannan mun wulakanta haraminmu kenan jama'a ma ba za su ga kimar mu balantana su ga kimar haraminmu haka shaidani ya musu wannan wahayi shi yasa su ba sa fita sai su tsaya a nan musdalifa to shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sauran jama'a sai su je su tsaya a can arafa shi ne sai yake cewa wato mahaifina kenan al-zubair an gane ko shi Hisham yake cewa kenan mahaifina Urwa ya bani labari daga Aisha Allah ya kara mata yadda cewa wannan aya ta sauka ne game da Qurayshawa thumma afidu min haythu afada nas Ubangiji ta'ala yace sannan ku kwararo ta inda mutane suka kwararo sun ma'anan ƙa'ida malamai suka ce ba ta fa'idantar da a tartib saboda kasancewar ubangiji ta'ala ce ya fa'iza a fadutun min arafatin fazkurullaha inda mashi'ar haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah kenan farko dai ubangiji ta'ala na nuna mana ina ne ya dace a je a tsaya shine arafa da haka kenan ifaba ta farko kenan daga arafa ne zuwa muzdalifa ifaba ta biyu kenan daga muzdalifa zuwa mina domin yin jifa a ran goma ga wata to a nan abin da ake nihi sun ma'afiru min haisu a faban nas ana nihi kuma ku kwararo ta inda mutane suka kwararo ma'ana ku je ku tsaya a arafa kenan ba maganar ku tsaya a muzdalifa sai an wayi gari ran goma ga wata sannan daga nan ku yi ifaba ta biyu zuwa wato shine mina domin yin jifa to shine anan Aisha take faɗa masa cewa wannan aya ta sauka ne game da Qurayshawa da Allah ya ce da su thumma afiru min haisu afadan nas wato ku kwararo ta inda mutane suka kwararo kuma ku je can Arafa ku tsaya kamar yadda kowa ya je ya tsaya shine yake cewa Aisha ta ce kanu yufiduna min jam su Qurayshawa sun kasance kenan daga nan Musdalifa suke kwararowa zuwa kenan Mina domin jifa fadufi'u ila arafat sai aka maida su aka umarce su cewa su je can arafa su tsaya inda kowa yake tsaya lafazin annas a nan wasu malamai suka ce ana nihi shine shugaba an gane ko ana nihi wato shine shugaba ma'ana inda shugaba ya je ya tsaya kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato can ya je ya tsaya to don haka kasancewar daman gado ne wanda yake na ibrahimu alaihi salam wanda karmu manta ya gabata a cikin darasinmu na sunan tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa faɗa ga jama'a kunu alama sha'irikum ku tsaya a wannan wurin inda kuka tsaya a arafa manzo Allah sai ce fa innakum ala irsi wato min irsi ibrahim kuna kan wani gado ma'ana daga abin da ibrahimu alaihi salam ya gadar muku shi ma ibrahimu alaihi salam can arfeje ya tsaya su shaidani ne ya zo ya raya musu cewa kar su fita daga cikin zagayen harami wai in har sun fita jama'a sai su ga damar su su wulakanta su wai su ma'abuta bakin ma'abuta haramin ubangiji ne bai dace ba a ce sun fita to don haka kasancewar a nan shi abin da mamaki yayi wancan jubair ibn mudim yaya za a yi mazan Allah yana daga cikin qurayshawa kuma ya ki tsayawa a nan musdalifa ya fito wannan arafa wanda wannan yana ɗaya daga cikin wato abin da malaman hadisi suka tafi akan cewa duk abin da kafiri ya rawaito a lokacin yana kafirci in ya musulunta in ya kawo wannan riwaya za a iya karba kamar yadda yaro kafin ya balaga idan ya rawaito hadisi bayan balaga in ya ba da wannan hadisi za a iya amsa tunda shi a nan kasancewar kafin ya musulunta ne ya rawaito cewa ya fita neman raƙuminsa a nan an rafa sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye sai ya yi mamaki ya ce me ya fito da shi nan alhali ko yana daga cikin kurashawa to shine a nan kuma malam sai ya biyo da wannan hadisi na urwa ibn zubair wanda ke nuna cewa ga irin al'adarsu da ɗabi'arsu su kurashawa abin da ya sa ba sa fita kuma ga abin da ya biyo baya sako Allah ya turo cewa su ma su je su tsaya inda kowa yake tsayawa can arafa kenan daga can in rana ta fada a zo muzdalifa ifadatul ula kenan ifadatu saniya kuma daga muzdalifa kenan zuwa mina domin yin jifa salisa shine kenan daga nan wurin jifa kuma a zo makka a yi wato dawafi shine wannan wannan dawaful ifada an gane ko in kuma ka takaita ta biyu kenan ifadatul ula kenan daga arafa zuwa muzdalifa ta biyu kenan daga muzdalifa wato zuwa mina domin yin jifa babu sayri idza dafa min arafa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن أروى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال su'ila usamatu wa ana jalis كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام والنص فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة متسع والجمع, والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوى وركاء manasun laisa hina firar wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yadda ya dace mutum ya yi tafiya lokacin da ya dawo daga arafa ma'ana lokacin da ka fito daga arafa domin zuwa muzdalifa yaya ya kamata mutum ya yi tafiya gaugawa ake bukata kai ko kuma sandu ake bukata kai shine anan malam ya kulla wannan babi don ya nuna mana yadda sifar dawowa daga arafa zuwa musdalifa ke a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan wato urwa ibn zubair yake cewa an tambayi usama ibn zaid a lokacin nan ina zaune a gom aka ce masa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasiru fi hajjatil wada'i na dafa wai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tafiya a hajjinsa na ban kwana lokacin da ya dawo daga arafa fada sai ya ce kana yasiru la'anaka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tafiya tsaka-tsakiya shi ba sauri ba shi kuma ba sando ba shine al'anak an gane ko tafiya kenan wadda take matsakaiciya ba sauki ba sannan kuma ba sando ba sai ce fa'iza waje da fajuwa amma in har ya samu wata falfajiya ma'ana tazara babu cunkoson jama'a nassa ya ce manzan Allah sai ya ɗan wato ƙara lamba a wajen tafiya abinda ake kira da annas wato shi ne samaye shi ya fifice al'anar shi ma ba za ka ce masa ba sauri an gane ko ba sauri ba ne meke yana ɗan ƙara kenan jefa ƙafa a tafiyar kisham yake cewa wannan su fauka al'anak yake cewa shi annas wato ya ɗara kenan al'anak ma'ana tafiya wadda take tsaka-tsakiya an gane ko ma'ana yana ɗan ƙara sauri amma ba za a kiraye shi ba sauri wanda yake wanda yake ya wuce iyaka al'imamul bukari sai yake cewa fajuwa fadarsa da ya ce fa'iza waje da fajuwa idan aka ce fajuwa shine muttasa ma'ana wuri wanda yake mayarwaci kamar yadda Allah ya ce wa hum fi fajuwatin min sai ya ce wal jami jam'in sa kace fajawat ko kuma kace fija kamar yadda rakwa an gane ko kenan rakwa sai kace rakawat kace kuma rika wanda rakwa wato dan koko ne ake yi na fata wanda ake zuba ruwa a cikinsa haka nan karamin guga an gane ko karamin guga ana kiran shi rakwa kenan rakwa daidai yake da fajuwa a wajen jam'i hallo sun hadu kenan in ma ka ce fajawat shi sai ka ce rakawat ko ka ce fija shi kuma sai ka ce rika sai malam ya ce manasu ne laisa hina firar fadar Allah da ya ce wala ta hina manasu abin da ya ce lokaci ba lokaci ba ne wanda yake na gudu me yasa malam ya shigo da wannan kalima don ya bambanta maka tsakanin nassa da nasa kenan in aka ce nassa ma'ana ya dan ma'ana ya dan gaggauta a wajen tafiya ma'ana ya daga kafa a wajen tafiya ma'ana babu jinkiri tare da shi amma in aka ce nasa bi ma'ana farra ma'ana ya gudu kenan nasa ya nusu an gane ko sai ka ce manas ma'ana gudu kenan shine anan ya ce manas da Allah ya ce wala ta hina manas ya ce ai laisa hina firar lokaci ba lokaci ba ne ba wanda yake na gudu kenan anan dan karka fahimci cewa da ya ce nassa ma'ana ya gudu abinda yake nihi nassa ma'ana ya daga kafa a wajen tafiya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك